الله ولي التأكيد والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وفي شرائع السلام والسلم أمري واحد العقدة من التاريخ وقل وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يوم بيبو لوطن لوطن شعبان dama kusan watan da aka kuma cike da wannan da ke sarawa da wata sharawa shekara ta dubu ɗaya da dubu ɗaya da talatin da tara da ke iya wanda ya jiji da wanda ba ku da ba sha Allah ya tara wata hudu shekara ta dubu biyu da sha da wata da ke da ba mu da wata jiji da ya wuce muna cikin babu shi بعد تجد السماء إلا وحكم وقطع ولا سماء يغفر ولا أكلم بعد يأتي إلى الأرض أريد يدع كمان وحده تفعيله درس إلى الأرض بعد ذلك درس إلى أجل الزوج إني درس بأجل الأشياء ولا أقول لهم أحد ولا أحد تأتي ولا زوج ولا يدع ولا قال في حدثنا عمرو بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب انا عبد الله بن عبد الله بن عقبه أنت ما لم يوم حسيت في جدة فجرى يوزع يا مطلوب sannan kuma yana cikin manyan malamai na fukawa madina wanda suke san wato fikiru wato a madina kwarai da suke sannan kuma babban malami ne nawa na wannan bautar kalifa ne an ci kuma bin abdullahi malamin da domin yana cewa ɗauka da abdullahi layi hanyar ma da rasu illa a rayu haka tsohon abdullahi da ke fiye da shi kuma da al'adu da ake wajen na yana rayu yake tuni duk wani ra'ayi da wajen na ke sauko to yana tsara ne sabai sau da aka wani ne ne ne ne ne ban kare kwarai da gaske ya sa shekara ta da ɗari da yawa bayan hijira to shi ne yake cewa annabi na abbasin فلا ولا قد علي في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ودى الناس بالخير annabi kira da an ta Allah ta bada gare shi ya kasance mafi kyautar mutane wajen ali in dai kyauta ce to ba ku sai ya Allah alaihi salatu wasalam wa kana ajwad ma yakunu fi rawa mafi yawanci kyautar da yake dinkawa to idan ramadan ya zo da ka ne da yana bada yana abu a sauran lokuta ana magana da zuciwa da shi haka ana ba da kira da kira shi ne da samu digiri a yi kira da kira lokacin da mala'ika digiri da yake haduwa da shi wa kada digiri ne da samu fi kulli da yake biyar ramadan mala'ika digiri ne ya kasance yana haduwa da shi a kowane dare na ramadan ya halittu a bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ramadan manzo kira da wanda Allah ta faɗa gare shi yana karanto masa alƙur'ani duk da cewa wata ruwa nuna sai biya wa ke wanda ke biya wa ne biya duk wani ke rako shi ne duk wani da ruka idan ka ce musamma ne mutum da yawa shi ne ake musamma duk wani ko ko wani zai ruku mutum yake fa'ila ne iya ruku duk idan wato mala'ika jibril ya haɗu da Allah wa alaihi salatu wa salam قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدور بالخير النبي عليه الصلاة والسلام يا كثرتي أدور بالخير mafi yawa duka mun magana a kan in ba kuma ta ba a baya wanda yake da wal ko akwai karimi wanda yake karim sannan akwai kuma da wal akwai tafi mun yi wannan bayanin guda uku abu kuma da labarin wa Abdullahi bin Ja'far daidai wannan na ɓarfewa ya mutum ne mai tsada ga kuma abubuwa ne. To annaba ne ta kai sana ya hana su mai yawan kyauta da jari a kai da kuɗaɗe da abubuwan duk abu da ya samu. Mina zai yi da wata fiye da iska fiye da guguwar iska. wannan al'amura kawai na kai ka ga dai bi iska take ba ba guguwa ba za ka yi ta tashi ka tambayi ma ka kana so ka san ya iska take kyauta za ka ga an yi shanya an gyara tashi da iska ta debo komai da bola da komai da wato ita ka take iska ba ta da ruwa kuma ba wanda da gidan da kuɗi da tsara kowa ba wani to annaba ne da aka tsara ya kuɗi iska kyauta ya bi ta shi ne bai da rikin lokacin kyautarsa ya aura iskar guguwa wata take zuwa ta ɗebo abubuwa da masu dalar da ma'aikata wasallam wani hadisin ba kawai bukari ba ne kawai wata da shi musamman ma ya fitar a cikin wato bari ne ba shi farkon littafin a farkon a cikin littafin musamman fi su mafi da bisa na hadisin sannan wa fi da shi bari ne a shi wa fi ma za a iya ramuwa wa fi sauri Imam Muslim ba ya fitar a cikin Ramadan, Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabun sauri. ya fiti saboda kuma a cikin ya zaɓi za a zaɓe wa amurai kuma yana da a cikin da babu gari Yuki ne ma da ka a cikin na gari biyu da tasa'in da uku a tattara babbar bin salam a tsara abu ma'auya a cikin amur da mara bin mishra shi ne mara da zama da ya yi shakar me wurin suka zai wurin lokacin kawo manyan mutane amma haka wani lokacin da gula da yake zuwa yake zuwa yake zuwa yake zuwa ba zai in kai wanda yake yi su suna ba ko ka ga wani mutane ne amma da yake da suna ba wani lokaci ne ke biya su ko kawo ya ku da lokaci kun to matsalar shi in ma ka wuri zai kaya ba domin Allah ya rubuta rayuwa amma dabi'a da da hannun da shi yana da tsari to shi za a da yake cewa imani in Allah ya kawo baiwa ko a kira hannun shi yi kokari ne ku baiwa ba duk da haka wani imam maliki da yawa ya mafi da yawa da ya rasu babban yaro wani da ƴaƴansa mafi da yawa da ya rasu ya ce yaya da ma za a kuma ba wata ruwa a ba ya yi bigo ya yi amma da su zai kewa yaro guda da biyu ba wata ruwa ya yi bigo da ya yi da wata da ya yi da rafi da wata wannan shi ne sai yake cewa an kyafi an ade masu rufi da azari waye abu masu rufi da azari kawo ba su gina hali kana yi shekara da su da layi da lawa a yi wajen nan hoti mara zuru min marka da sauruku sauruku an yi wa wani mutum da wani yake gabatar da wani da ya aka ji duba an yi karsana da kai da shari'a فلم يوجد له من الخير ba a tafi wani abu da ya na a daidai ba ko aya har zuwa tuba da wani abu da yin tare da rasu tsayen ya to shi wani da ne yau ne kawai yau yawa kyau illa an da wuka da rasu da yuka ne dunna sai dai shi mutum da yake ba ku da da yin tsara ku ba na ga aka yi wajen kawo mutum sai dai shi mutum ne da yake mu'amala da mutane wa kana mutira amma ba mutum ne mai kuɗi kuwa da sauran su kuwa da biya ta fa kana ya mu kilmanahu yana umarta yaran sa yana da bai an yadda jawo zuwa da zuwa idan suka je guraren kuma amma ga wani da yake da amma yana da bai idan suka je guraren wannan da yake jin ba yake ji ba shi sai sai an yi da jawo zuwa da jawabi sauran tsawo da su duk wanda suka ji suka dare jira da wai ka da zuwa da rasu ko ba da zuwa da ila bai da to da da an ce kuma da kuma ji su kada wa ba an yi alƙawari yau za a biya ba shi da aka je gurin da shi kuma ba sai ji ba daga wa ba da sarki sai ko shi da ji a cikin kada na wa a zaune sai ubangiji da girma da kuwa ya ce ba da ba a ku bi zai ka ne ai kuwa mun kuka fitar tantta da zo ka tsawa da sai na zo ka tsawa ba wace jawo zuwa an bi shi wa malaiku kuma ku zo ka tsawa sai na zo ka tsawa ba sai ruwa ya ce ne wala kiyar na wace jawo ka ya ce ya Allah ko shi da shi sai shi ma Allah ya zo ka tsawa saboda wannan ne da shi da aka ce Allah baya rai da shi cikin kanka sau da haka ku duba ku gani gaba ɗaya yin ba zama a yake a yake wanda abu ɗaya shi ne don ku kawo mutane ne ke wurin bashi idan aka zo ba wani ya je ku ba duk da wani ba da kamar sara ka yi kafi idan aka je cewa ya ce ku ma ya kun ya ga kanta gari ya ba su zai da ya bi ba yau da ba ga wanda shi ba ku da ya fitar kirmi ya wuce a cikin ya wuce ko yau shi ba abokin ya zuwa ya kuɗi a ƙwararwa hadisi da ba da nuna haka da zo ne ke cewa ba kula da shi to ba kai muna da hadisi da su a ɗaya a ɗan zuwa ka abin da kai ke mu duba Okay.
a lokacin da ya kawo akwai wata wanda mu da muka gano mata a idan ka zo
Yau shi ne.
ranar sai na Me na biya?
suna tare da yanzu da in kayan to kada da halin ba
To sai a tuna ga abin da kai. Shi ne. To shi ne yake cewa حدثنا محمد بن سلام عن عن ابن ادريس ابن ادريس بن عبد الله بن ادريس دون ذكر babban malami ne a cikin wato lokacinsa yana cikin bayan Allah a kace masu bauta da Allah wani wakil kuma mutum ne wanda yake tsananin koyi da Allah wani salatu wasalam sau da haka malamai suna kawo shi dan tsarni na biyu ne a haihuwa na shekara da ɗari da goma lokacin da shekarar da wato a amurka ne sosai lokacin da ya rasu na lokacin a a shekara aka haife shi karshen sa'ari na ƙarshe da ya rasu na shekara aka haife shi sannan ya rasu a shekara ta ɗari da tasa'in da uku kawai shekara ta tamanin da uku a duniya Sadi ke sarrafa Ali Abdullahi ne Idris yana cewa na ji ma'aiki ina shi ne Idris bin Yazid. Yana Idris yana zantarwa an jaki daga bakatana. An yi Ali Hurairah da Laba Hurairah ina da sunan na sallallahu alaihi wa sallam. An tabbar da zuciya da yau da Allah tabbata a gare shi ma da ruwa ya rasul janna. Menene mafi yawan abin da yake shigar da mutane a janna? Me yafi yawa? Kana ji a sarki ce ta uwata abu na farko da cikin abubuwan shi ne tsoron Allah wa hudun da kudu da kyakkyawan ɗabi'a kusan bayan imani da Allah babu wani abu yake nauyi da ke zaki rana da kiyawa shi ya fiye da tsoron Allah in biyo na shi da kowa ba da fi imani da Allah sai shi ne kyakkyawan ɗabi'a ya fi komai nauyi da ke zaki wanda kuma ya fi wahala ƙara sai shi wa ma karu ma wato yi da nemin da me yawan abin da yake jikin da mutane wuta kuma har sai a rage shi addu'a bani rariya an ta shi da abin da yake zaki wani amma cikin sa ba ku rubai ko da hanya da wani abu zai wuce eh rubaiti alfabu wal wal a gane ku baki da al'aura wannan su suke mutane mutane a kan sama da su kuma ko da baki da hawa duk wanda yake yi da ya ya kuma da wannan hadisin ba ya ba mu duka ba ni bane ta tirmidhi a cikin kitabul bayt ibnu majah ba a kitabul dubu ibnu hibban da hakim duk sun kawo hadisi ne da kyau حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا معه ma'an wannan jiyoyi kan gaba da baya shi ne ibn isa abu ya ayyana kazar ko al kazar yana cikin manyan malaman hadisi da a cikin dalibai imam malik ce yana ji da shi sosai saboda kwakwalwarsa sannan malai tsari ne ana rambani sannan kuma kamar ana magana cewa ya kware wajen likitanci da gani da abin da ya kaga wato kamar giya ta bangarori da dama ya rasa shekara ta ɗaya da casa'in da tara bayan hijira. To shi ne yake cewa أنا عبد الرحمن عن معاوية أنا عبد الرحمن بن الزبير أنا أبي أنا نواس بن سمعان نواس بن هذا جي وين حديثين يوا ما جاء جزاز زياد كشار وكوين كوتا كوتا ابن سمعان أما ما يقول ذا شيما shine wanda ya zo yawa ta ba dai ta ce suna kyautar ƴan uwansa wacce ba zan yi wa ku iya tuno sunanta wanda da annabi ya tare da ita ya zo ya shiga ɗakin da take a hau da lafiya ya zura da ibnatin jawu haka ake cewa ibnatin jawu to ji ta ce a'udhu billahi minka annabi ya ce laqad ukhti bi du'a'i ila hakim ya ali kin ne mun sani da abin sani ko to zo ki tafi gidan fata da ita duk da suna cewa dan ko haka wata amma da mun kai rufa da ita cewa wai mata ne suka sa wata yi suka yi wata sulhu kaza in an ya ci ya fi wuce ne kaza to so da haka to shi ne sama'atu ma ya gurin narwa an ji wa suna ne da zawa ana ka ji ana sai narwa kuma suna ne da kyau zularu da hajji domin yake cewa wannan hadisin mun yi shi a baya aka rubuta ana rasulun da da na aka sulam hadin jini yawa sama ne da aka sulam tambaya akan nagarta ليس البر عن هو الوجود قبل المشرك والمغرب ولا يكن البر من امن بالله واليوم الاخر تكعب الجسود الى الغداء. تريد والاسم تدريب قال تعالى الجسد وحسن الخلق. ita daga zafi ne kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar hali wa ibnu ma haka ko ma haka duk wanda ya yi lokacin ma haka ko ma haka shi da yake shi abu da yake ba kai komo a cikin zuciyarsa eh saboda haka abin da kai kanka kana da matsala a kan da ka gama rubuwa da shi wa kai da ne da ni a kai ka kuma kake kin mutane da gari yanzu wa yake jin tsoron ba a wuce zuciya ne ke shi da karatuwa ko wa yake jin tsoron ba a wuce zuciya ne ke kai da shi da kan da shi ai ba ku ko yau ba amma za ka yi wani abu da ya je ya zo da ya hako wani zai buya to shi ya ce to wani zai ma a ɗauke ya fi wani ya zai hau kai maka don su ke to zai da haka ina nadewa da gobula mutum ya fitar da hadisi a cikin kitabun adam kirmi ji a kitabun duro imam ahmad da imam gani a cikin kitabun risala abu awana a cikin kitabun jeri wa kila imam al-hakim a cikin kitabun buyo ibnu hibban shi ba ya fitar da hadisi babu duhu babu da yake magana akan ruwa kun ga kuma ki magana ba ta ba a cikin mu muka ji a kauru ko shi ne sai ba wani ce zumbuli ya ku ya ku goge ya ku maru shi saboda wannan bai ba mu ya ne ba mu shi kuma wanda ba ya ba ka ce ran zai mai shi ke da zumbuli ke حدثنا عبد الله بن عبد الأسود كان حدثنا حميد بن الأسود أهل الحجاج الثوار وميد الأسود إيه أهل الحجاج الثوار هنا يقول علي عثمان كده هنا أبو سعد وده هذا كان كان تقليد التوحيد قال إن حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف تقضي من علاقة الباطل لحديثه أنا بعد ذلك أقول لك من سيدكم وعليه جابوركم ya faɗi sani ba ya kuma sani ba wannan dai muka ce jaddu bin kaisa shi ne jaddu dan kai ana ana da ba kai rufili muna da ce daga ruwa ba rufili idan da ko ba ba ko wato akwai ruwa ana sai aka ce cewa an yi zai adwa min al-hukm a ai ba ku kwarowa da ko kuma wace rowa ce ta fi wace cuta ce ta fi rowa wato mu annabi ya tafiye su ba su da yake tun da haka ne shugaban kuma rubuci ne da gairu da idu kuma aure da shugaba kawai ku canja wanda ya zaki gaba ce zama shugaban ku shi ne aure da ke mun shugaba ba ku iya tana shi waye aure da shugaba gurgu ne yana cikin abu wanda aka yi shahada a kodu ba za su muku shi dan naka kun yi shiru sannan an kunne su kabar kila ma'aikun jabir da su ka abdullahi abdullahi bin haram tara ka gudu da karo domin haka suke kullum amini da alimi ba ta wa kuka mun yi da biyu rama an yi kidi ko ko to saboda haka wanda shi to annaba kudi da ni kuma alakar babu da ni ruwa ne bai kamata ku shugaba ya zama marubuci ba Isa a ƙasa yin ake so shugaba ya zama in aka baka jagorar da kuma to an ga ɗan wani ba wani ɗaya an wato wanda yake proprietor ake shekara ku ya zo kawai ya rika komai a ce komai ce ke da shekara a a yi da za a yi ke da yin suwa wani wani ruwa suna ce wannan da wanda kai kake da iko da sauran da ya yi a amma da zara aka ba ka ce komai za a rika ya yi ko ko ke kira wani ba wanda ba wani ne za a kawo na wanda ke kira wai a kawo da bidisi a kawo da komai sai a ce a ba da gwamnati a za ka ta mafiya tsani shugaba ai ana so shugaba ya zaɓi shugaba da wani lokacin da shi kadai zai kira wani ba lokacin da zai ce a wanda dubu ke na ga ba ka da wani albarka sai ka tuna kaunarsa don akwai mutanen da ba a iya ce su ta hanyar abu duniya ko Allah na hada da ne wannan da ya zo yana zuwa ne ya gani da bakan da ba wasu liban ya ce wannan sun zaka yake bare ko yake kuma ya rabu shi ne ya ce a ni ba wani da shi ba kai ji ne ya rabu ya ce ko ara ma kai da biyu ya kuma cewa yana magana da shi ko ara ma wannan da zai kuma mai ce shi ba ya ce ku kara ma kai sai da aka ba shi dari uku ya ga ya ce a siya biyu yana tafiya yana biyu wa ya zama wani biyu shi ya ga da gaske ba shi an ya da zai na yi su kai a ga yaro ya ce ya wani da da wani aiki wani shi annaba ne da aka zuna ya ba shi kalmar da shahada ya juya ya tafi yana zuwa garin da aka yi ya dawo da kai aka ji wani ya ce ina ajinu ya kuma da kowa musulunta yake cikin min dini min dini man la yakil zaka yuhi ala man la yakil zaka na zo ku ne gurin mutumin da yake kyauta ta wani kyautar da wallahi ba ma ya tsoro da lokaci saboda haka ka haka ke za ku zuwa shi nan gaba ku ci lokacin da ya kira abubuwan da za'a zai tura shi a cikin sariya yana zuwa ne shi kuma zan ba ku dukiya da yawa ya ku ji hadisi ne biya ne sha ba ka da wani sha da kuma da shi ba a cewa ka zo mutum ya goro shi kuma ka za ka ba shi sai ka tafi da kewa da kai to shi ne yake cewa a وكان أمره ala asnani bil jahiliya kaji ba aka ce shi kuma an wato ala asnani ai ya dalilu ala asnani yana kujurowa gumakan sun a jahiliya abin nufi in ma a lokacin yana kujurowa wato gumai wa kana yuli wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi zati zawaya sannan kuma yi wa annaba ne da aka kula ga wani ba duk lokacin da annabi ya hauri ba kan nan za ta ta sai ya yi wa annaba wani ba haka wannan ai ba ga zuciya ne ba saboda haka za a tafi zuciya saboda haka sai ya tafi wannan shi ne kwalitin sa ya kamata a tura shi da wani ba hadisi na ɗari biyu da tasa'in da bakwai حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا بشير عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا ولا كاتب المديره سكت الى المديره مشروع قال اني كتب معاويه الى المديره مشروع معاويه يرفض وثيقه هيك المديره مشروع قال اكتب الي بشيء rubutun wani abu da ne aka buɗe rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda kai da annabi ya faɗa baka taba yin rubuta sai mu kira shi bai rubuto wato inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi alaihi salatu wasallam kana ya anki da wakala ya kasance yana hana magana mutum ya rika magana ya ce an ci ita shi ne kawai a hausa magana da yanki jita da annabi ya hana ai na kaji wallahi a gurin gidan da ruwa da nasi yanzu na kai haka da labari wai a can gurin ya ga majalisa ta nai kawai zai zo da kaya a iya to annabi ya hana ko kuma a rediyo don Allah rediyo da layar mutum ne wato yin rigiya yanzu ba ina da wani zai da labari wa a yi duniya ba kuma kai yake to da haka labari sai dai ka samu wani khabarun an sika abin da malaman mutala ke ba wani ne ba to shi za su kai sika ne a kowace labari da ke faɗa ba misali a matsayin na rai zuwa da karatu duk da a kowace sun yarda da karatun da nake haka zo saurara to ba kowace magana an da ji lafa shi ne matsalolin da suke samu masu da'awa ba kowace magana ba ce akwai magana da kana shi tsara mai wanda ne har sai ka yi ka yi biya ka tabbatar da inganci da wannan cikin ka ga ka ga ce wani kila kafin ma ne gaya ba ya gani ba ma kai ba za ka yada wani ni kai idan ka faɗa maganar ka tana da ƙarfi fiye da ta kai ba da gani ko ɗaurin da ake cewa bibiya ba magana ba ka da cikin shi ba ta idan ya faɗa da yanzu kai wanda zai je faɗa sannan ku labar da sannan ku rike ko a ya san labar da sannan ku rike shi ne wai ku rike ne yana ta ba da labari yana ta bayanin sa ko daɗin sa su ya yi ana zuni shi a cikin da daɗin sa kana ji kuma ta hasi ya yi rawa kaza kaza kaza ya gama ya ce ai ai ai abu ba a cewa komai sai ka take ya ci kai kaza sai kan alamun da wani ya faɗa ta yace kai ka taɓa ci ne kai wani ba ka taɓa ci kai sai ce kuma a babbar da kai ba sai Allah ta dawo bai taɓa ci ba amma bayanin da yi ya ta ta zanya eh exaggeration ta shawo ta gona da yi to shi ne ake cewa labarin canzon kuɗi kai ba kai da kuɗi ba kuma na gaya wa kai to shi ne to shi ne yake cewa ɗaya ke nan wahala ce ce wani za a da bari da dozar da dukiya wani ya dozar da dukiya yake shi ne kar ku ɗauka ce da su naira goma ce da ke kace abin da ba za ka iya amfana da shi ba ta zuwa to ka dozar da dukiya ba wani ba kuɗi ake da shi ba yawa da wani da an wannan magana da wani hararo biliyoyin ko biliyoyin a kada kama bar hukun yana iya ce za a ba wa kasara da zuwa da yawan tambaya wa kai tambaya mara amfani ya biyo ta kan fir'auna na ruwa na isa shi kanka fir'auna ma sanin da ba dan larura ba ya zai kudin ko amma ka kan fir'auna shi ka sai to irin wai kan da biyo da zaka ko wani je wani ka kai wa duna ya ta abu da wai wannan kuma ne kada ba da ake magana kan ko du ko ko du kaza wai da ya da zaka yi abu da zaka yi la muhalla laka min al-ihram wajen bayani ya zo to shine wato wannan ya yi wannan suna amuru da ta tsaro a ajiya in ce da da kuma to irin wannan ake nufi amma tambaya da amfani ana domin an tabbai da Allah da ba da aka ka tara karatu yace bi lisani sabuni wa ghairi amuri da harshe mai iya tambaya wa ghairi amuri da zuciya mai kiyayewa da aure da bai a kan da ba da amsa ga yake to haka yake wa an man in wa hadi da kwadai da ruku shine da ana wa da kwadai da mu ko kwadai ga yake ruku ruwa ke ga yake ruwa ga kwadai kaga man shine ana ruwa wa hadi kuma ruku sai in na zane in ma kina da gidi da haka ne so sai ba ke zai da tsirayen da ta kuka ne ana zaune da ne da haka ne ya kawai sai da kuka ne kai a cikin arzu haƙi wa uku sun ma haƙi da tafawa da kankare wa iyaye mata har ba ba ko wa alwaji da bayani da gunni gunni da ya mata wai dan wa hudadu da idan ila ila bi kuka malamai suka ce wanda aka kunni ya ta bai kai lagu wani muke ita za a tsada rana a ciya a ce bi kuma mai suka yaka wani shi ne malamin da shi ke zuwa ina ga wanda ya wuce ga ko misali da wala ya da wara ne da sauko wai za ku shi a ruwan da sauka wanda wani ko ku tsada wa huwa kawai ya da wara ne da sauko ne su ne ga shirar al-sibu ala ruhi ha ya zuwa ruhi kira ala ta amana حدثنا هشام بن عبد الملك قال سمعت ابن عيينة قال سمعت ابن المنكدر محمد بن المنكدر بن محمد بن المنكدر سمعت جابرا يأتي نادي جابر ما إلى نادي جابر سوى ما إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ba ta bai wa annabi alaihi salatu wa salam tambaya a kan wani abu da ko me ba da annabi ya ce a wata hadisi mun ji ya ba in za ku iya tuna wanda yake cewa ba ka da la tasu illa bi shahu lawla ta shahu da kana lahu na'am ma ka da la tasu illa bi shahu annabi ya ce wa lawa shi ya fara abin tambaya akan cewa la hadisi kun ji la hadisi ba hadisi ko alai da wannan wa amilu da fi kuma da حتى لا يجد ما يجدون لما الذي كان وكان على النبي ظاهر وعدو عقدية ويجينا يجي جواب أنا في توبة باب المال الثاني للمال الصالح باب تيجي وكان عقل دوكيا تقني أقول أقول مثل مقبل نور على نور الجنة دوكيا أقول مثل مقبل حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن علي قريش قال سمعت علي يقول سمعت عمرو بن العاص هنا حديث الذي يقول كان الكتاب يأتي لا جعل الجمال أنا قال ربي إذا قال إني بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرفه فأمرني أن آخذ علي ثيابي sai kuma sai cewa daular su ba su da wasu na shi da kuma makarin jara haka bai za ina za a ce ba ya yi annabi da wani saboda fakafuka da kuma tufafu duk ma'aji ingantar na goma ya ce ba ba a su na yi haka duk ma'aji ingantar su zoke ba ba a su zina haka na ba a sai kuro wa wani da wanda ya ce zina ko kuma annabi a ne za su na masu yana alwara ba ta hada idan ya zama saboda haka sa'ada sai da ba da sa'ada da sa'ada da sa'ada da ai da ba a cikin da wata da cikin sa'ada sai ka goyi da zai ba ka duba sun ma'ada da nan sai kun ce da shi ne sa'ada sun ma'ada yin ya abu ya ke yamu da ba kusan a mafi girman wannan da suka ba da gudunmawa wajen kawo musulunci afirka abu da ba shi ne da wasu abu da ba a kawo addini afirka wanda ya fi ba kowa gudunmawa wanda ka addini afirka to ba ta da abu da duk wanda za a kawo ba shi an ce duk mutum da kuka lokaci ne da kare jin gurare da wani da wani da dawo da suna za ka lokaci ne su karfi da shi kara da su sai yake cewa بلاده إني أريد أن أبعث أن أن أبعثك على جيش إلا دون أجيك على جيش أبقى وتر رجلا ويغني مك الله كما أن دماغك كريمة وأجعل لك نعمة من المال كما لو قبل يوما ودي بنغري جديد يا bani adar wata take lafiyayya ingantacciya shi ne azabu alaika wato wa za'abatun min al-mal zan wannan yi ma wato zan ba ku dukiya da yawa kullu abu da ma ta yi ni la ku yi la ba ta yi ba ya ba ni ana ni ba ku yi dukiya da ita da ta ba yi dukiya ba inna ma lam turat wa ta yi na musulun da ne zama da kuɗin musulun فأقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي كما كذا جي قال الله عليه الصلاة والسلام فقال في النبي نسأتي يا أمي يا كرم بالله لما المال الصالح للمرء الصالح ما دلالة dukiya ta kwaye a gurin mutumin kwaye ai ba tambaya ne ba idan ba ka tambayi mutum da ya ba da yauda sai ka karba ko da ka fi jihar ka karbi shi dukiya domin ko ta wani abu ne ke kara da wata kunoda ita ta zuwa da yamu da yawa ko kai da yawo in mutum ba ka tambaye shi da ya ba ka karba domin ba ka ne yana so ya ba da arziki kuma kai ka ba wani da yawa to saboda haka shi ne annabi yake ne yawa da ba da tsari da ba da tsari madan na da kyakkyawar dukiya ta kwarai a wurin mutumin kwarai to kun ga mahallin ya yi ko na hadisi babu man asbaha amina fi sirri babu da yake magana akan wanda ya waye gari yana amintacce da shirri a cikin jama'a a cikin yana da bambanci a kawai ba za ku ji da za a ci a waye gari kawai kana da aminci cikin jama'a hadisin zai rubuta fara حدثنا بكر بن المرحوم هنا بكر بن عبد هو المرحوم يا رجع في ترى سنة يجوز الثلاثين لجمع بيان الجرى براكو دي أنا عبد الرحمن حدثنا مروان بن معاوية أنا عبد الرحمن بن أبي شميلة العزاري الكباري إيه أبو هاشم رجل العز abu wasu da yanzu bayan suna cewa kai wato yana cikin fiƙa manyan malamai da aka yi da su sai yake cewa an sana masa bin abaidin layi bin bishtan al'azari an adini daga mahaifinsa shi ne abaidin layi bin bishtan wasu wani suka fi sunan da abdullahi ina yin rabani wajen cewa sahabi ne ko wata aliyu har da bi da la'a da salama annabi yake bana ba a aliyu ne shi wani mutum duk wanda ya waye gari amina yana ne aminci bai jirni inda ba a ga waye gari ba wanda aka koma ba an gaya ma zuwa ƴaƴanka matarka da uwarka da abokan ba wanda ke cewa yana ci wani muni hali na rashin lafiya ko wata tashi hankali ko na auren shiga uku mu'azam bin da kashi kuma kawai gari sai lafiya ka kalawa inda kuka abu yau a ranar kana da abin da za ka ci ba na gobe da jibi da za ka iya ranar kana da abin da za ka ci ba ba Allah da wani da da ruhi ne to duk wanda ya samu kansa a wannan ranar saboda ni'imar da Allah ya ba kamar an ba shi duniya ne saboda ni'imar da ya samu kansa dan bi da Allah ba wani hadisi da da halin da yake annabi ya ce mana ba ni da ba duk wanda ya samu kansa ranar zai dace lafiya kalau ba baya tunanin za a ji ba mako ko ba kai da ba da da zai ci garo an kai kusan matsalar biki ne banduwa da Allah yake ko da ke Qur'ani da muke ba ba da dauki Allah yake wanda rabbi da shafi iya wannan gabatar Allah kan da ta kar ka wuce da wuce Allah yake wanda rabbi da shafi da sallah za mu tsaka wa masu godiya ba da yadda ce ba abin da Allah ya wadan adam a duniya fiye da imani domin kana da imani kuma ba ba abin da Allah ya ba a duniya fiye da lafiya da zaman lafiya babu Allah kuma zai shi ba mu jawa shi duk wanda ya waye gari lafiya da kalwa yana da abin da zai kira ana kuma da limar da Allah ya ba kamar an ba shi duniya amma sai abin da kake mutsa da ilimi da sai siyasa suke wasa da wani kan kuma kake mai da siyasa ba na so mu tsara mai ilimi kan siyasa yana wasa kai abu da siyasa an kai ba kai ya kamata ka zama ruwan dokin sirka ba ko kowace kowace za mu fiye da shi ko a yi to amma kai da aka yi ilimi zama ka tabbas a duniya inda kai sabon sarkuwar da na jiji siyasa da sanar za mu tsara wa masu godiya to Allah ya ba hikimar lafiya kan su gode yawa a kike da kuncin siya sai ke sannan aya ta biyu da take kara tsaya ita ma bai da ku sai surar ibrahim wa yadda azana rabbukum la in shakartum to kai da ku da kullum mutunci ne a kuma ki ku gwara ci gaba da kake mishi kawo da sauran Allah kuma a rediyo wai gwara ci gaba da kake mishi kawo da tabbaci malam ana kashe kiri ya shinkafa za ta yi layi na ba su kana ci cuta za ka ji kana ci a wani amma kuma ba su ji su yi da zawon eh ba a hana ka so ka rika jin cewa yanzu malam abubakar ya fito takara da malam muhammad da rika jin cewa za ku kuwa da malam abubakar ko malam muhammad wannan wani ra'ayi amma su wuce saboda son zuciya su za ta alkhairi malam abubakar ku ji malam muhammad akan za ta alkhairi wani kwanci ne ko ga ba kake da mutum a zuwa ka ya alkhairi kaza wani yana da alkhairi kaza kaza kaza wuri kaza dai ya gajiya wanda shi ne soyayya sannan abu da yake kara tsaya ko shi ne ahalin sunan ahalin da duk a islamiyya a ji biya shi ko a ji ba ba a kawai sai da za mu gane shi ne cewa an yi shi ko islamiyya ko ita ke soyi a kai janwa don Allah wayar zarawa in za ka yi da mutum ke da shi don wa da shi ya ke da su don lirarsa wa ake shi da lera wayar zarawa wayar zamara ko ba da shi take yi ba don lera ake fushi da mutane a cikin kama da su saboda abin duniya don wato yadda ake yi da mutane ka gana kewa ne saboda lera da ba ku da ba to wannan hadisin wallahi kaga ko ce da ka kun da mu ta duba kire ina ta duba yau ba ta duba duba ina ta tashi da mu mutara tana cikin wani Allah ba ba ma ku ce wallahi ina ce kai la in shakartu Allah ya da da ku ku ce la in da za ta wa la in kabartu ko kai ku mutunci ina a nan da ana rubuci da wani sa da zuwa gurbi a kawai na kuma zuwa da duka a sai a yi rubuci ba a sai a yi man kana alima wannan abin da ya wata abu da yake ruwa aka yawo da shi a kai duk wanda ya kasance amintacce ne man asma a amina wanda ya waye gari yana amintacce ne ya yi zai yi jama'a iyalinsa masu tsayayensa ba su da ruwan da za ka kawo ba. Mu'abin bin ya zai jikin kamar da ji aka fi ba sai kare da kanka. Ba wa annan da yake ya rufe da ana da ra'ar zai gaba da dubu a wasu kurfin. Sadaka, launin shekara a wasu aje ba ki lafiya, wallahi sun lafi ba ya. To, da an je Ingila, ki samu lafiya. Lokacin da ba da kuma ya zo a ya kwanta a hannun lokacin ya zo kwanta a hannun yake gaya wani wasan da wasan da yake gaya mana wata irin wata irin sojin lafiya ana yi da rabe shi sai ga shi kan kamar jibbe su ka nufi amma ba su da lafiya matsalar shi yace in da ne ka ba da dubu hamsin yana da kuɗin da zai bayar shi na kamar da ƴaƴan da suke da dukiya yana da ɗakuka yana da ɗakuka yana da ɗakara ya rika lissafin su kaɗai za su yi ba amma na ka kuɗin kawai sai da yake ba da dubu hamsin kullum tsawon shekara hamsin ya warke ran yake wallahi bai wani ya ce in ke an je dawo an je ba da fi warke da wani shi da aka dawo gida da kawai zuwa da zuwa a halittu amma kai Allah ya ba ka lafiya ne ko ku kai ka duba ku ruka ina wannan alkhairi da Allah ya ba yana da kawai yanda ya da kawai da shi da wani ba ya da wanda kake mu ko a ko a jiya da wannan kai ruwa in ka fito ko kai mana ba ruwa ne Allah mutumin shi ke zuwa mai kuro na zaɓe shi ke da kuro amma wasu suka ko kawo ba wani wanda zai fito wani wanda zai ce zai mata a tuban kama da ma ba da wani ba da mu ci cikin da ka damu mun zan da rai ko ba mu to amma dan me yasa a hadisi ba mu amfani da su ayoyi sai mu manta wanda da shi shafi ne kashi da sauran dora ba a yi ba Allah ya ce da sannan za mu tafa wa masu dukiya man ka man asba amina fi sirri to wanda ya wayi gari amina yana abin da fi sirri cikin jama'a mu'afa fi da sani sannan yana mai lafiya lafiyayye ne a cikin sa dinki inda wuta amina yana da abincin rana kai banda na gobe na tabbatar a haka da kukan da zai da ni da kai da mu da yawan mu za a ga mu duk mutane yana da abincin yau har da na gobe a a baban da aka san ba a wuce na gobe to sai ku duba ba ku ga hadisin muslim kun ba manta ba muslim ne ce annabi ne da su salam ya yake Allahumma ja'al rizqahu awatu ummati kafafa an kuma da Allah madaukakin sarki ko kuma wata ruwaya ma ku ta yau Allah ta azurta iyali na da abincin yau kullum na ranar yake roƙa amma ni da kai su da mijin albashi ana yin ana zai je ka ku karamin mu karamin mu na ranar ne sai dai mun ba ka mun gadi mu wani da da su yi amma dai kai da zai jiya da kayan kayan su uku aba da ranar ne da dan silba za a ko silba kula ne da ba a janyo a ta janyo makaro da rabin kada a janyo ka je ka tura a gida amma wani gani sai a ji kana biyuwa ba haka muke ba su shi ne matsalolin yi za kuma da bi kuma da Allah yake faɗa kana su cika muke dai amma wallahi ba sa ba a gani ita sun za ta da ina ta ce ni ke ba su saboda haka wannan abubuwan su rika wata bukalla ni ta kasu ko da yake kuma da abin da za ka roƙi Allah ka roƙi Allah alheri ba san ranka ba to kun ji ba sai ce to inda hu ta'awu yawmi ranar yana da rubutun da gaskiya na rana fa ta'alla rahidat lahu dunya annabi yace to wanda ya samu kansa a wani ne kamar an ta da masa duniya ne gaba daya saboda banana da ya tsawo kai ka ce duniya duka na da ba shi da ɗari da arba'in da biyu da za mu tsaya a kansa babu ikon nan babu da yake magana kan kwanciyar hankali jin daɗin rai حدثنا اسماعيل ولا حديث ده ممكن جمع ترمذي ما يعرف فيه وهي وعنده بخاري حدثنا اسماعيل بن ابي قويس قال حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن سليمان بن ابي سلمه الاسلمي ابن ابي سلمه الاسلمي انه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب الجحني يحدث يعني وعنده Mu'az ibn Abdullah ibn Ubay al-Juhani yana zantar da mutane yana karanta mutane. An ce duk an ya rasa shekara ta ɗari da sha takwas. An abiyi daga mahaifin da shi ne Abdullah ibn Ubay wanda ya yi jeji ne zaman lafiya da mutanen Madina. Zani ke. To sai yake cewa an abiyi daga babban da wani babban nasa shi ne Ubayda wasu ma da suke ce ya sa sunansa ibn Abdullah kamar da babu aikin ne ke kara. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lallai annabi alaihi salatu wa sallam kharaja alaihim ya fito wajen su alaihi asar rusuli a dada shi akwai aka gurbi alama ta wanka cewa wanka ne wa huwa ibn nafsi yana walwala yana farin ciki daga mutum ya fito kawai yana cikin fuska fazananna annahu alamar yahi shi da abu da yake ne muka dauka cewa ko dai yayi wasa da iyalin sa duk wanda kaga ya fito daga gida yana murna ai akwai abu da ya fito da shi ko ba haka ba yau wai yana farin ciki kuma ga alamar yayi wanka ko yayi wasa da iyalin sa fa kullu ya rasulullah sai muka ce ya mai kin Allah da raka ji ko mun ga ka kana jawab da kana adili ki fare kuwa walhamdulillah ya kun je da yake na gode da Allah sai Allah ku jira ثم ذكر الغنى sai aka ambaci wadata a gaban annabi alaihi salatu wasalam ko kuma a haihuwa da sun ma ba ga ko mu ji cikin gina sai mutane su yi ta bayani akan wadata ai wadata kaza kaza kaza ana kai ana ta wannan bayani fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake ko ga inna la ba ta girgina bi malika ba ne bi da wadata ga mai tsoron Allah biya da tsoron Allah ya zama kuma gani ne kuma ba ne wasu hatu liman kaza amma ku sani lafiya ga mai tsoron Allah kai rumi da gida ta ku dukiya ne madani mafhumu fi ma kathiru min an-nas as-sihhatu wa salat ni mun bi guda biyu da yawa mutane suna sabu a haram zalika yawm tarahu da yawan mutane a zanen su suke sai annabi ya ce wato lafiya da ranar lokaci da yawan mutane a tsara wayan da su sai ba kai da lafiya aka gane abin da mahimmanci da rawa da lafiya qala to wa ibn nafsi min al-ni'am to dai ce yadda hadin rai ma yana daga kimomi kaga mutum na wala shi ba da yawa Allah mun gode wa حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا مع عن معاويه عن عبد الرحمن ابن الزبير بن نفيل عن ابيه عن النواس بن سمعان الأنصاري أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجن والجسم منكر عليه. يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام دنجني دا واتو الجن والجسم نجدا لكم ما الجسم زبيدي فقال في أهل الجن الجن وكل الخلق نجدا يجد في شاوة البيئة وكفاوة ليس البيئة عن سوى الوجوه ولكن البيئة من حاول البيئة واليوم أزوى من الجسم نجدا وليجد ما حكى وما حاكى بسيني izini shi ne abin da yake ba kai komo a cikin ranka wa kari da ya kai a tarihin nan kake jin tsoron mutane su sun kai su gani duk wanda ya wani abu da rashin mutunci ya baya zuwa kai amma kamar yadda muka faɗa ɗan wanda wa yake jin kunya rabuwa ko babansa ko babansa da zo kira ta gani da yana bin karatu ba domin ka san ba su yi bishe ba amma wallahi ko kallon barka da mu abubuwan da za su zo su gani kana kallo ba mutu ya dora ya kiri ya da rasa da mai amma ya kuma ya ba kari ta hanyar da ne a alayhi dute ne a hadisi na kafiya ta tara abu bin awon kana barna amma ta sayar ta ana su tsara kana da bisa lalata a tsarin nan annabi shi ne mafi kyawun mutane hali wato wannan na kuma ya fi kowa kyauta mun biya a baya ko ya fi iska guguwa kyauta guguwa ta yaka je wuri da da gona komai da ji da ba da wasu muku gida kuma ba ta fara wani wa kana kuma kowa da wata wala kada ba ta hali madina ti za ta laila wata rana ita da madina sun kirki da sun ji tsoro shine fadiha falla la ganna su kibana so yau da ne an kuku ya da ya ga hudu aka fara tafiya an jiyo karar a gaba sai aka fara tafiya a gaba da aka yi ya sallama aka tafi aje a zuwa da sautin fastaqbala wa alladhi sallallahu alaihi wasallam kawai kin ka ga kuma annabi alaihi salatu wasallam kan sabab Allah ila su ya ma riga kowa zuwa gida waye ke su sai da ya raba shi ko tun abin yana kan kaji sai ya je ki da wani wa huwa yaqulu yana cewa la turahu la turahu ai da ta karbu fito shi ne la turahu kowa wanda da aka Allahu akbar a wajen ruwaye lam turahu ne mafallan sai وهو على فرس الأدب ناكد دوكي لي أبي الحاجة دوكي أبو الحاجة الأنصاري قولي سرارة دوكي ما يجب إلى سرارة كيف سرارة ما عليه سنته ko duki ba wa fi mulki ne sai a wuyan da akwai ta ko wuyan wa annabi alaihi salatu sallallahu alaihi wasallam fa kana bi shi wa laqad wajadtu ba yace wannan dokin da nawo wato na same shi gari ne kwararren doki ne shi ne bahar ko kuma hau inna wula bahar idan ka dace mutum bahar ana nufin kwararre ke da wani ko jikin ne wanda tun ba a kan miki ya ji a cikin ya nuna ba bayan cewa shigur kuma na cewa bahar wato kogin ilimi shi ta imamun asma'i wanda yake sautin tafiyar turku yake cewa ana cewa doki bahar idan ka na wace wancan idan yana da gudu sauri da shi kamar ni an gane ko ko kuma baya gajiya wajen tafiya shi yake cewa ba abu wannan shi ne a dunkuli a ta tsara shi na karshe a ta sana ku ba ta tsara ibn mukaddis muhammad ibn mukaddis ke ana bihi shi mukaddis ibn muhammad an jabi da tsada ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqa annabi alaihi salatu wasallam ce duk wani abun alheri sadaka ne وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه ذلك بوجه ذلك yana daga abun kirki abun alheri ka ka tarbi ko ka ce karɓar bako ko ka haɗu da ɗan uwanka da sakakkiyar wata shi kan su zara ko ka ba shi kuma kawai ku gaisa ba ka shi wata zara wa an ci kuni ka min da rika bi na ya ce ka ka ɗebo ruwa wani ya zo zai ci ba ji ma na ya wala ko a rijiya ko a wajiki sai ka zuba mar a cikin naka gwangwani ko a hudar shi ma da daga bayan bukatun shi mu ya fitar da wani gaskiya da ran shi za mu wani amma lokacin da nake so mu tsaya ina ga za mu ƙara sarki ne zuwa wani abu insha Allah ku ala da za ku yi tambayar da ba da mu ta yake wani a ciki da gani ko ga wani a ciki wani za mu wani gaskiya za mu wani ka su insha Allah ko ku zuwa wani yau ne mun haƙura za mu ƙara sarki insha Allah ba da mu zai na'am a ai addu'a annabi ya gama ba kai kai Allahumma alimul ghaibi wa shahada fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya ko tawaffani muslim musliman wa shahidi bisani sannan kuma akwai ire-iren wanda suka zo wanda take cewa an rubuta da dinka wa adil rawati Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa bil qadri wa an yamini shi yake nuna cewa ka gode wa Allah ai sai mutum kanka duk suna nan annabi alaihi salatu wasalam ya wani shi ne wanda yake nuna ta gode wa Allah kuma ka biya kana fahimtar ma'anonin to za ka yi wa Allah hukunci wa Allah domin bai wani Allah ya dace da shi Allah ta rana wa kana yu'minu eh yana fila gaban manzo kira da rabbi yu'minu ko shine kira a rawatu ne shine ila wato wato wani dare yana yin kira a wani dare na yace wa na abu bin ha shine ma ka ga fitowa daidai kamar yadda za mu zo na hadisi ta ce mai zuwa za ku kuskuren rubutu ne amma ka ce ke yi wanda mun biya shi a baya za mu mai da wanda yake cewa ka ce maka dan uwanka za a yi wanda mun kun tuna muka ce mai rubuta hadisi yana cewa ta daidai da tsiri ne daidai shi ne sani'a irin wannan ne saboda haka alƙawu ka ga babu kada matsala wato shi ne daidai wanda yake wato mun ne ma kwaɗayi shi ne alƙawu mun ne ma kwaɗayi wato kamar duk mai dukiya kuma ba baka daga dukiya da shi wallahi wa ta'ala alai yawa eh to da dai ma dai kamar aka da bibi da wuce mun yi karatu sai muka biya to tsiya alaysa zalika bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta sai ne fi subhanahu ya tabbata hadisin da za a yi cikin ibn kathir ya kawo a babul qur'an ya kawo a cikin mujallali shi ne na da wajen na doktor sai doktor sai littafin ya yake su sai a fara a babul qur'an har yi da ce mana kan haka to da ya zo nan gurin ya yi da cewa hadisi ne na na aisha kuma ya ke gani kuma shi ma ibn kathir din ka su kowa za ka gani a cikin wannan hadisi ne mai kyau saboda haka nan da ya yi kan da an biyo wani abu za a faɗi wani abu sai dai ba zai ta ba da shi cewa idan limami ko mamu za su fara kada a yi tsarin Qur'ani misali zariya alaysa zalika bi qadirin ala an yuhyi al-mauta subhanaka rabbana wala kufri to wani ya dauka Qur'ani sai dai zai sanya zaman shi subhanaka rabbana haka kowa ya san ma'aya ba subhanaka rabbana akwai ne a cikin ku wannan shi ne insha Allah ta'ala wallahu ta'ala alaihi babu babu magana cewa ce kawai dai ana abin da suke magana cewa in zan samu ne masu magana lafiya in zan samu ne shi abokin kada kada ka yawo wajen larabawa a da tsari suka ce wai saboda lokacin da ta je yunwa an cika karami da babban jadda ya kai ta black and small saboda haka ta fata yake kamar kun yaki take kamar a lokacin da ta fata da take bukata a zuwa mata shinkafa ko abin da yake bukata ko lokacin zai ga nan da nan ta da jiki kawai ta fara zuciya amma idan yana wajen da masa da ka zuba shinkafa kawai ka jiwo ruwa ka fara a kan yi zai faru sai abokin ke kyali to shi ma wai ciki haɗe idan ka bari sai da ka gama cin abinci sannan bayan ka ci da gida lokacin ya gama ta fara nukan sai ka ga ruwa to baka lalata tafiyar ba shi ne a san gurin wani shi ne ya saka wa ma wanda da wani na taɓa karanta a wani irin masu magana teku teku na wani saboda haka ba nasi ba ne in ka ga dama kana ci kana sha buhu amma dai duk kiyaye lafiya an ce hakan ya fi duk da cewa lokacin ba a yi a kuri saboda haka lokacin musamman a zafukan ruwan ka fi bukata da ka ba da kai a wucin musamman da ya yi sai ka kana wuka da ke shago mai sake da kuɗi amma dai wannan suna faɗa ba hadisi ba wala ba ana lawa da alai eh ma an da lawa da hadisi sunna yawa ka ga wani ne Abubuwan da ba wani da ya lara wa da ya sa, wanda ba wani da ya lara wa da ya ce ya yi ba, muna da ba wani da suna da kyawa ba, مودا في الذي على علم البلاد وعلى علمنا والاسلام في صلاتكم الله يقولنا ولا اله الا انت iya ya kuma a tsada lafiya gida da aka wuce ke sauran yan uwa musulmi da wata da lafiya na kuma da lafiya mu da ke da lafiya na cikin da lafiya iya ya da karba mu gidan da ke Allah ya ce da ba ma ka zo idan za mu ta zuwa da ya ku ta ce wa imani Allah mu da du'a a ran ya ma ka da du'a Allah mu da ta da mu ya ta shi na ta da Thank you. اللهم صل